على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى والاقسام به على الغير أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذا فإن حنف فإن حنفه ولم ولم يبر يبر قسمه فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه عند عامة الفقهاء كما لو حلف على عبد على عبده أو ولده أو صديقه ليفعلن شيئا ولم يفعله فالكفارة على الحالف الحالف وأما قوله سألتك بالله أن تفعل كذا فهذا سؤال وليس بقسم وفي الحديث من سألكم بالله فأعطوه ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤال إذا لم يجب سؤاله إلى إذا لم يجب سؤاله والخلق كلهم يسألون الله مؤمنهم وكافرهم وقد يجيب الله دعاء الكفار فإن الكفار يسألون الله رزقا فيرزقهم ويسقي ويسقيهم وإذا مسهم الضر في البحر ضل من من يدعون إلا إياه فلما نجاهم إلى البر أعرضوا وكان الإنسان كفورا وأما الذين يقسمون على الله فيبر قسمهم فإنهم ناس مخصوصون فالسؤال كقول سائل لله أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فهذا سؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته وليس ذلك اقساما عليه فإن أفعاله هي مقتضى أسمائه ورحمته من مقتضى اسمه من مقتضى اسمه الغفور الرحيم وعفوه من مقتضى اسمه العفو ولهذا لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادي وفي الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن يقول يا دليل الحيارى دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين وجميع ما يفعل ما يفعل من الخير في الدعاء يا رب يا رب كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال نوح رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لك به علم نعم رب, إن رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وقال إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم وكذلك سائر الأنبياء وقد كره مالك وابن أبي عمران من أصحاب أبي حنيفة وغيرهما أن, أن يقول الداعي يا سيدي وقالوا قل كما قالت الأنبياء رب رب واسمه الحي القيوم يجمع أصل معاني الأسماء والصفات كما كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا اجتهد في الدعاء
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan yammaci na ranar asabar ranar talata tsarin nan litinin ko ɗaya ne da wata ko? ishirin da tara? ishirin da tara da watan zulhijja hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da dubu ɗaya da ɗari hudu ashirin da takwas wanda kuma shi ne daidai da nan bakwai da watan ɗaya miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan darasi namu na mako mako cikin wannan littafi mai suna ka'idatul jarida fi tawassul wal wasila wallafar bijimin malamin na shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al harrani al dimashqi wanda ya rasu hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tana ɗari bakwai da ashirin da takwas wannan kuma shine darasinmu na na ashirin da bakwai مالا ينا شوى والإقسام به على الغير أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذا فإن حلفه فإن حنفه ولم يضر قسمه فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه ابن تيمية يمكن رنسوى da mutum zai yi da ubangijinsa rantsuwa da mutum zai yi da Allah a kan wani sai ya yi kaza mutum ya rantse ya ce wallahi wallahi sai zaidu ko sai amru ya ba da kuɗi kaza ko sai amru ya shiga gida kaza ka rantse da Allah amma akan wani ba wai akan aikin ka ba kai to shi ne in mutum ya ce fa in hannatahu idan shi wannan da aka yi rantsuwar saboda shi aka ce zai yi kaza sai ya karya masa rantsuwar ولم يجر قسمه bai zartar da wannan rantsuwar ba sai ya ki bayarwa ko ya ki shiga fal kaffaratu ala al halifi to kaffara tana kan wanda ya rantsuwa ba shi wanda aka yi rantsuwar dan shi ba an gane ko la ala al mahlufi alaihi ba wanda aka yi masa rantsuwar ba to wallahi sai ka zauna a masallacin nan har zuwa isha'i sai wannan da aka yi rantsuwar dan shi sai ya ki zama sai ya fita ya tafi abinsa to kai da kai rantsuwar kai ne za ka yi kafara inda ammatul fuqaha a gurin daukacin malamai taron malamai abinda suka faɗa kenan kama law halafa ala abdihi misali kamar mutum ne ya yi rantsuwa ga bawansa aw waladihi ko ga ɗansa aw sadiqihi ko ga abokinsa la yaf'alanna shay'an cewa sai lalle wannan abokin nasa ko dan nasa ko bawan nasa ya aikata abu kaza walam yaf'alhu sai kuma dan ko bawan ko aboki ya ki aikata wannan abu mala yake fal kaffaratu ala al halif al halif kaffara tana kan wanda ya rantsuwa rantsuwa tashi ta kai wa amma qawluhu amma mutum ya ce sa'altuka billahi an taf'ala kaza na hada ka da Allah kai kaza na roƙe ka dan Allah kai kaza fa huwa su'alun wa laysa bi qasam wannan roƙo ne magiya ce ba rantsuwa ba dan ya ƙi wannan ba za a ce sai kai ka fara ba an gane ko saboda haka akwai ba'ul qasam akwai ba'ul sana kamar yadda ya faɗa a baya wannan da ta zo cikin sa'altuka billahi ba'ul sabab ce ba ba'ul qasam ba don haka ba zai yi kafara ba idan mutumin da yi abin da ya nemi shi ba wa fil hadisi ya zo cikin hadisi na abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda yana cikin sahih bukhari da abin da yana cikin adabul mufrad na bukhari manzo allah yana cewa man sa'ala kun billahi fa atu wanda duk ya roƙe su dan allah to ku bashi wanda ya musu magiya yace ku bashi dan allah to ku bashi ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤال إذا لم يجب سؤالا shi wannan da aka da ya roƙo idan wancan bai ansa roƙon nashi ba to babu ko babu kafara a kansa wal khalqu kulluhum yas'aluna Allah bala yace ai duk halittu kowa da kowa yana roƙon Allah mu'minuhu wa kafiruhu mu'minu ko kafiri wa qad yujibu Allah du'a al-kufar kuma Allah yakan iya ansa addu'ar kafirai musamman lokacin da ake cikin matsuwa yana daga cikin lokutan da ake sanya ran a karɓa addu'a shi da lokacin da mutum ya shiga matsuwa dan Allah ya nuna mana ko kafirai in suka shiga wannan yanayi Allah ya karɓa addu'a to bare kuma mumini idan yana cikin matsuwa ya tsarkake zuciyarsa ya mai da ita ga Allah shi kadai ya koma ya maraice gaba da ubangijinsa to Allah yana iya karɓar addu'arsa wannan yanayin da yake ciki na takuruwa yanayi ne na Allah ya karba addu'ar sa ce Allah ya nuna yana karbar addu'ar kafirai idan sun shiga takuru ibn tabi'a yake faɗa wannan yace wa qad yujibu Allah du'a al-kuffar fa inna al-kuffara kafirai yas'aluna Allah yas'aluna Allah rizqa fa yarzuquhum suka roki Allah ya ba su arziki kuma ya ba su wa yasqihim kuma ya shayar da su suka yi addu'a Allah ya ba su ruwa kuma ya ba su wa idza massahum ad-durr wannan aya ce shiru yake ishara zuwa gare ta take cikin suratul isra wa idza massahum ad-durr dal fi al-bahr dalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ila al-barri a'radtum wa kana al-insanu kafura Allah yake gaya wa kafirai yake cewa idan cuta ta same ku wahala ta kan muku fil bahr kuna cikin teku dalla man tad'una illa iyyah sai ku manta wanda duk kuke kira din nan sai ku koma ga Allah wanda wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sa Safwan ibn Umayya ibn Khalaf ya musulunta bayan fatwa Makka da shi da Khalid ibn Walid sun fita domin sun a lokacin suna kafirai suna daga cikin da suka nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsananin dama kuma iyayensu suna daga cikin waɗanda suka fi kowa tuskuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umayya ibn Khalaf da kuma Al-Walid ibn Mughira yayin da annabi ya yi fatfa makka ya zama na kuma kowa da kowa ya yi karɓi musulunci sai suka ji tsoron cewa su ba za a karɓi su musulunci ba suna ganin abin da suka yi ba yadda za a yi Allah ya fi musu to shi safuwan sunan ku dai da ba safuwan da da lama su biyu da safuwan da ikrima nake so ce safuwan da ikrima inda abi jahal iyayensu sun nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam kiyayya sosai saboda shi safuwan sai ya tafi ya shiga jirgin zai yi hijira ma gaba daya ya bar garin suna cikin jirgin ruwa din da ya fa wata guguwa mai karfi ta taso ta shiga kada jirgin nan jirgin yana neman ya rike su shi ne su matuƙa jirgin ruwa don arna ne sai suka fito suka ce wa fasinjojin ku cewa yanzu fa maganar ku kira gunki ba zai yi ba kawai mu kira Allah shi kadai shi wannan kawai da saura ka kowa sai aje mulkin aka shiga kiran Allah ana ta kiran Allah dan da nan sai abubuwa suka yi nuna jirgi ya dawo hayyacin sa suka kai labari to shi ne wannan sai ta jawo hankalin shi safuwa ya ce a idan har ya kasance ubangijin da za ka bai sa ba zai iya ceton ka ba a cikin a cikin wahala kuma a cikin wahala babu abin da zai amfane ka kai ikhlasi ma'ana sai mai tsantsanta bauta da Allah to ya kamata lokacin da muke ni'ima ba mu haka wannan kasa ya zo ya nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace zai je musulunta ko ba mu je ayi masa ba shi ya musulunta Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbe su aka yafe musu to Allah ya nuna yana karban addu'a su in suka shiga matsatsi وأما الذين يقسمون على الله فيضل قتلهم amma waɗanda suke yi rantsuwa da Allah da rantse Allah Allah mun rantse sai kayi kaza Allah ya ya ya ya ya ya kubutar da rantsuwar nan tasu ya zama da yayi abin da suka rantse zai zai karu Allah mun rantse sai abu kaza ya karu wallahi sai abu kaza ya karu kamar yadda muka karanta a kasin da ya wuce a magana ta Anas ibn Malik lokacin da ce wallahi la tasfar kamiyatu ghayr kamar karshe din Allah madaukakin sarki ya samar da mafita suka ce sun yafi tare da cewa sun zo batun a yi musu kitabi wannan rantsuwar da yayi Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi suka ce sun yafi yanzu su karbi biya haka nan mun ji batun albara ibn malik yadda yake rantsuwa a fagen daga cewa za a ci nasara kuma Allah ya bada nasara to in da kenan ita waɗannan irin mutanen da suke wannan rantsuwa kuma Allah ya karɓi rantsuwar su ya kubutar da su fa innahum nasun mahsusuna ke mutane ne na daban mutane ne na daban wato ba kowa da kowa da yake samu wannan matsayin ba فالسؤال كقول السائل لله أسألك بأن لك الحمد بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام إن كان يأتي الرسول أقول الإحسان على الله أقول سؤال الله أقول كي ينسوا تعالى عينك كذا أقول كما الرسول ما جيا وأن ita ba rantsuwa ba ce saboda haka yana da so ne ya kawo maka bambanci tsakanin ba'ul kasam da kuma ba'ul sama ta as'alika kamar mai addu'a mai roƙo ya ce ina roƙonka bi annaka bi anna laka alhamdu bi anna laka alhamda anna ba'ul din ba'ul sama ce wato yana roƙon Allah da kasancewar ubangiji shi ya fi cancanta da kowane irin kirari da yabo an tabbahu kai ne Allah al-mannanu kai ne mai bayarwa kai ne mai kyauta da bi samawati wal ard kai ne wanda ka kirkira halittar sammai da kasai ba tare da wani ya riga ka ba ya zal jalal wal ikram ya ma abocin girma ya ma abocin karamci kaga roƙon Allah ne ta hanyar amfani da nuna shi ya cancanci dukkan asbabul mahalidi awsaful mahalidi dukkan sifofi na a yabe shi a yi masa kirari shi ya fi ya cancanta su wa as'aluka bi annaka anta Allah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan ma hadisi ne a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah da kasancewar shi Allah shine Allah wanda yake guda ɗaya tal kuma wanda ake nufa da bukatu wanda bai haifa ba ba a haife shi ba kuma ba ya da wani tamka ba ya da wani kini kaga wannan ba ba ce ba sababi ce abin nan ba ba kasan ba haka nan da hadisin da yazo wa as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إلى ربك ده قوة سولا ليك سولا كنيه wanda kai ka sa wa kanka wannan suna ko ka saukar da shi a cikin littafinka ko ka sanar da wani mutum guda ɗaya daga cikin halittunka ko kuma kake ɗanta da iliminsa a cikin gaibinka to kai kaɗai ka san sunan ba wanda ka sanar ba wanda ya sani فهذا سؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته كذا أنا da akwai roƙon Allah ta hanyar amfani da sunayensa da kuma siffofinsa walaita zalika islaman alaihi ba rantsuwa ne ake wa Allah ba fa inna af'alahu ayyukan ubangiji duk da yake yi min muttaba asma'ihi wa sifati zaka ga abinda sunayensa ne da sunayensa suke hukuntawa Allah shine mai afuwa afuwan ne saboda haka min muttaba kauni afuwan ko an ya afuwa da ibadihi yana daga cikin abinda ka wannan suna nashi na al'afu yake hukuntawa ya zama mai afuwa Allah rahimun ne yana daga cikin abin da wannan suna yake hukuntawa Allah ya zama mai rahama arrazzaqu ne yana daga cikin abin da wannan suna yake hukuntawa Allah ya zama wato mai azantawa kasancewar yana daga cikin ayyukan sai wannan shi yasa ya cancanci wannan an gane ko to shi yasa za ka roƙi Allah da sunayensa da sunohinsa domin abinda waɗannan sunayen da sunohin suke hukuntawa shi ne yayi maka abinda wannan suna ya kunsa ko wannan suna yake nunawa fa maghfiratuhu wa rahmatuhu min yattabashu bil ghafur ar-rahim gafararsa da rahmarsa daga abinda sunansa ne al-ghafur ko ar-rahim yake hukuntawa sunansa al-ghafur to abinda wannan suna yake hukuntawa ubangiji ya zama ya maka ya gafara arrahim abinda wannan suna yake hukuntawa ya zama mai rahama saboda haka duk suna yana nuna sifa duk suna ya dinga ala sifa dukkan wani suna to yana kunshe da sifa ta ubangiji in an ce mutum an ce Allah madaukakin sarki arrahim ne to wannan suna yana nuna sifar ne sifar rahama in an ce al-ghafur ne wannan suna yana nuna ne sifar rahama an ce at-tawwab ne wanda su dala ne sifar tauba to kamulu tawbati li ibadi wannan ita ce aqidar su ahlus sunna duk da akwai fantalarun waɗanda suka kiyarda da haka suka ce su bayan Allah ba su da ba su da ma'anoni wato a daskare suke ba su da wani ba su da wata ma'ana don haka da Allahu da Ar-Rahmanu da Ar-Rahimu da arrazzaku duk suna nuna zafi ne kawai amma ba bambanci tsakanin waɗannan sunaye kaga wannan kifewa ce kifewa ce waɗannan wannan ita ce aqidar mu'tazila ba su yarda cewa waɗannan sunaye suna nuna waɗannan sifofi ba akwai waɗanda koyaushe suka tashi kamar arrahimi maimakon a ce ya dullu ala sifatin rahma kamar a sha'ira sai aqidar da ake karantar da mu a kai yanzu mun ce ar-rahim ya dullu ala sifatin rahma ha al al al at-tawwab ya dullu ala sifat qabul at-tawba ko to sai su tawo wannan sai ar-rahim ay al-murid lir-rahma akwai bambanci tsakanin a ce yarhamu ibadahu a ce yuridu rahmata lahum ko ka ce yarhamu ibadahu bi ma'ana yana yi wa bayansa rahama in ka ce yana nufin rahama da su kai tawilin sifar ya aka yi zama tawili ka ce arrahimu yana nufin rahama da su wai ne zamu yadda aka yi zama tawili ka fassara sunan arrahimu da ka fassara sunan arrahim da ma'anar al-muridu domin al-mutakallimu sifat ahlul kalam waɗanda suka yi ta magana a cikin sifofi sun tabbatar da sifofi guda bakwai ne kawai ko da me da me السمع والبصر والكلام والحياة والإرادة والمي والبقاء السمع والبصر والكلام والإرادة والحياة والبقاء والعلم فتكاوى الوجود الوجود صفة الذات أنا تماما كاكا waɗannan su ne su ne sifofin da suka tabbatar kawai to duk wata sifa da za ta zo daga cikin sufin Allah za su mayar da ita su lankaya ta zuwa ga wannan sifofi ne guda bakwai saboda haka ba za su ga arrahmatu ba za arrahma babu arrahma babu al-ghadab misali babu al-hub duk ba za su tabbatar da wannan ba sai dai a ce yana nufin kaga an koma kan irada kawai su waɗanda kawai suka tabbatar sauran duk ba su tabbatar da su ba to shi yasa ahlus sunna suke cewa muqtada asma'illahi ta'ala af'alullahi ta'ala min muqtada asma'i ayyukan Allah suna samo asali ne daga sunayensa aka ce sunansa al'afu to akwai isbatu sifatul afu lillah sunansa arrahimu akwai tabbatar da sifar rahmatu lillah to ba mun lafa inda za ka dau dalalai ne duk inda waɗannan sifofi suka zo za ga an ce yuridu yuridu isabata hum misali to yana son takanka musu yana son yi musu kaga an koma sifar irada yana nufin kaza yana nufin kaza to shi wannan abin da ibnu tabi'a yake so warware anan wani haza lamma qalat aisha shi yasa lokacin da aisha Allah ya kara mata yarda ta ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam in wafaqtu lailatal qadr ma za a qulu tace in na dace da lailatul qadr me zan faɗa kala sai ce da ita quli ki ce allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kaga sai sun yanda ita ta roki Allah da wata sifa tashi domin wannan sifa din tana hukunta wani aikin da shi take so a wannan lokaci shine afwa ce ki ce ya ubangiji kai ne afuwa ne afuwa tuhibbul afwa kuma kana son yin afuwa fa'fu anni dan haka yin afuwa kaga ta roƙe shi afuwa da sunansa mai afuwa za ka roƙe shi arziki ka roƙe shi da sunansa arrazan in za ka roƙe shi gafara ka roƙe da sunansa al-ghafur za ka roƙe shi tuba ka roƙe shi da sunansa at-tawwab za ga wasu da yawa ba su san wannan fikihun ba za ga ana ana roƙon Allah wani abu amma ana kiran kuma wani sunan da bai da alaƙa da wannan abu to wani lokaci akwai rashin sanin da ake cewa yana da yana ga wannan saboda mu ba kowa ne yake jin larabcin ba za ga ana roƙon Allah ya yi wa kafirai asaba ya yi musu narko shi Allahumma danjirhum Allahumma danjirhum اللهم زلزل الارض تحت اقدامهم تاتي يا برحمتك يا ارحم الراحمين ni a nadar zalzala da damdama da waye kuma a ce da rahama take ya rahama rahim akwai rahama a nan akwai maganar rahama a nan ba maganar rahama to saboda ba mu san me muke faɗa ba a samu ƙarshe ya zama ya dace da da abin nan da da abin da kake roƙo da kake Allahumma zarjirhu Allahumma jarjirhu sai ka ce ya aziz ya qawi akwai akwai akwai alaka ya aziz ya gagara gadau ya wanda ya fi kowa karfi sai ka kana neman abin da yake da alaka da amma ka ce bi rahmatika ya arhamar rahimati amin da liban da babu duk ba san da yake shi ya sa wani bakauye da ya je ya ji wani yana karatu yake cewa yana karanta aya cikin suratul baqara fa in zalamtum min ba'di ma ja'atkum bayyinat sai yake fa'lamu anna allaha ghafurur rahim sai da tsaye mai ce kai wannan da irin ubangiji ne haka ya yi barazana kuma ƙarshe ya rufe da wannan da wannan sunaye fa in zalamtum min ba'di ma ja'atkum lalle har idan kuka kauce hanya kuka zame bayan hujjoji sun zo muku sai yake fa inna allaha ghafurur rahim dan ka ga mutane su je su tsaki kenan dan kuma bace Allah mai gafara ne mai tausayi ya ayat take eh fa in zalantum min ba'di ma ja'akum al-bayyinatu fa'lamu anna Allah azizun hakim da ya je yana faɗar haka sai aka ce ai ba haka ayat take ba sai aka yace to wannan yanzu na cewa maganar Allah ce fa'lamu ku sani anna Allah azizun Allah gagara ba dole ya fi barkin kowa hakimin ko mai hikima ne komai yana ajiye shi a mahallinsa kuma haka yana daga hikimarsa wanda ya daidai a bashi lada wanda ya ba daidai ba a kama shi da laifinsa waɗannan sunaye suna da alaƙa da maganar da ake yi duk ayoyin da za su zo za ka cewa suna ƙarewa da wasu sunaye na ubangiji to za ka samu akwai alaka tsakanin abin da ayoyin suka yi magana a gabar farko kafin a zo a rufe da waɗannan sunaye sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wa hidayatuhu shiriyar ubangiji wa dilalatuhu da nunawarsa ga hanya min muqtadasmihi alhadi yana daga cikin abin da sunansa alhadi yake nunawa wa fil athar al-manqul an Ahmad ibn Hanbal annahu amara rajulan an yaqula akwai athar riwaya da ake ciro ta daga Imam Ahmad cewa ya umarci wani mutum ya ce ya dalilin hayara har haka anan min babin ikhbar ne ba min babin ba min babin tasmiya ba babin ikhbar awsa'u min babin sifat ba ka sifanta Allah sai abin da ya sifanta kansa amma kana iya bada labari a kansa da abin da yake yi ka ce ubangiji shi ne mai kisan abokan gaba shi ne mai kisan maƙiyansa kaga mai kisa a nan labari da kake bayarwa akan aikinsa ba wai suna ka bashi ba mai kisa an gane ko wannan babu yana da faɗi amma ba za ka zo ka ce sunan Allah mai kisa ba sai alƙatul ba za ka ba za ka duk da cewa gashi ya faɗa balan taqtuluhu walakin Allah qatalahu amma za ka ce Allah alƙatul ba za ka faɗa ba dan bai kira shi kansa da wannan sunan ba amma in ka zo a babin bada labari ka ce ai Allah shine mai kisa makashin abokan gabanka wannan suna wannan labarin da kai amfani da shi a nan makashi ba yana nuna suna ba sai yasa Imam Ahmad ya umarci wannan mutum ya ya dalilin hayara ba yana nuna cewa ad-dalil min asma'illahi ba an gane ko ya dalilin hayara tun da ni ala tariq as-sabiqi ka shiryan da ni hanyar masu gaskiya واجعلني من عبادك الصالحين كما يجعل لك cikin bayan ka kai wa jami'u ma yaf'alu Allahu bi abdihi min alkhair yake ya ce duk abin da Allah yake wa bawansa na alkhairi min man tabasmihi ar-rabb yana daga cikin abin da sunan dan nashi ar-rabb yake hukuntawa kalma ar-rabb tana nufin wanda yake al-mun'im al-muslih ar-ra'i duk kalmar ar-rabb tana nuna mutumin da yake mai bada ni'ima mutumin da yake mai kula mai gyara don ana kiran shi arab shi yasa laraba suka ce rabbul baiti misali rabbul baiti dai shike kula da gidan shike kawo yan gidan abinci shi yake fada idan an yi ba daidai ba duk wasu gyare gyare a gidan shi yake shi yasa ke kiran shi rabbu wannan alqur'ani ma yazo da shi fa alfa ya rabb fa alfa ya abin da shi sayyid fa alfa ya sayyid hada ba to min ma'anin rabb al ilahu at-sayyid كلمة سيد كما تنا شغال أرقشن سورة الرب وهذا كلمة الرب تنا دفادي سوسي تاكو شما أنو نيدي يوا دق أبن دمسي جدي لني إمامو أبيدي أدولا أتا دق أبن دا الله مأوكو في سلكي يومنا أولنا رأيوا to daga cikin abin da wannan sunan nashi arrab ne ya hukunta an nuna kamar hubiyati shi yasa ya halicce mu ya ba mu rai ya ba mu lafiya ya ba mu abincin da za mu ci ya saukar mana da ruwa ya samun mana zaman lafiya ya samun mana da rana da wata ya shimfiɗa mana ƙasa ya ba mu tekuna duk wani abin da za ka gani a ban ƙasa min muqtada rububiyyatillahi subhanahu wataala yana daga cikin abin da wannan sunan nashi ar-rabb ya hukunta amma da haka a addu'a mukan ce ya rab ya rab duk abin da za mu roƙa sai mu ce ya rab saboda me wannan sunan shi yake yin waɗannan abubuwa shi yasa za mu ga annabi adam a addu'a ta ce ya rabbana ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين يا ubangiji mun da mishi kanmu idan baka gafarta mana da kaji kanmu to za mu kasance daga cikin mutanen da suke tararru haka shi ba annabi ne ce rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bi ilm ya ubangiji na ya ubangiji na ina neman tsari da kai ce in roƙe ka abin da ba mu da ilimi a kansa wa illa tafsirni har in baka gafarta min da wata hamdi ka jikai da akullin qasimi zan zama da gaskiya tare da haka da annabi ibrahim shi ma rabbana inni askantu min dhurriyyati bi wadin ghayri dhi zar'in inda baytika al-muharram to duk annabawa za ka ga haka suke roƙon ubangiji da wannan suna arab saboda irin ma'anonin da ya kunsa ba kowane suna bane zai kunshi wannan ma'anoni saboda abin da Allah yake maka na neman sa yin yadda zan muhirra yana daga cikin abin da sunansa arab yake hukuntawa ذلك وقد كره مالك الإمام مالك يا كرهن وابن أبي إمران من أصحاب أبي حنيفة دون مالك ابن أبي إمران من أشكال الماجران أبو حنيفة وغيرهما من غيره sun karhanta an yabo da daɗi da addu'a ya ce ya sayyidi yana hijirar rafin Allah in ka ce Allah huwa sayyid to amma kalmar sayyid ba kamar kalmar arrab ba kalmar arrab ta kunshi sayyid din ta kunshi kuma wasu ma'anoni daban an gane ku za ka roƙe shi da wannan kalma din mai faɗi ya fuka roƙe shi da kalmar da take tsokakkiya mai faɗar ma'ana ta fuka roƙe shi da kalmar da take mai tsokakkiyar ma'ana kalmar arrabu tana da faɗar ma'ana kalmar at-tayyib tana da tsokakkiyar ma'ana shi yasa malik yace makaruhi daga addu'a yace yana roƙo Allah ya ce ya tayyibi wa qalu suka ce qul kama qalat al-anbiya kamar yadda annabawa suke faɗa addu'o'insu bana kace ya rab ya rab ya rab ya rab haka annabawa suke yi kafaranta ba shi ba wasu muhim hai malaikin sunansa din nan alhayu alkayyu da Allah ya faɗa yajma'u asla ma'ani asma ya kunshi tushen dukkan ma'anonin da sunayen suka kunsa da sifofinsa kalmar alhayu da alkayyu domin alhayu yana nuna cikakkiyar rayuwa rayuwarmu duk da muna da rai amma rayuwarmu rayuwa ce suke na kasashiya domin rayuwa ce masbuqatun bi adam da babu mu sannan aka same mu kaga rashi babu ya riga ta da babu mu mutu amwatan fa ahyaku da babu ku sannan Allah ya raya ku kaga rayuwarmu ta zama tana da nakasa ta wanda din tana da farko sannan kuma rayuwa ce wacce za ta zo تلحق يلحقها العدم يلحقها الموت zamu zo daga baya kuma zama babu da ba mu aka same mu kuma sannan kuma za a waye gari ko babu kaga nan ma rayuwa ta ƙara samu na kasa kuntu alwatan fa ahyaku thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un amma rayuwar ubangiji ba haka take ba laysat masbuqatan laysat masbuqatan bi adam wala yalhaquha laysat masbuqatan bi ahad bi adam wala yalhaquha sana da ba za a ce babu ubangiji ba da mantar akwai shi don haka rayuwarsa rayuwa ce suke da kamala ta wannan nahiyar sannan ko babu lokacin da za a zo a ce babu ubangiji kullu shay in halikun illa wajha ubangiji shi kadai zai wanzu bayan komai ya ya, ya zama babu shi saboda kaga ta nan rayuwar ubangiji ta samu kamala ta sannan kuma rayuwar mu rayuwa ce wacce ke cike da ma yukaddiruha min al-asqam wal amrad na bi ta rashin lafiya yau kana da lafiya gobe ba kana yau kana mara gobe ka bige ka ka sandare ka yi kulli ka haka shi waɗannan abubuwa ne da suke rage kamalar rayuwa din da shara ya kake amma kuma wani abu yana yana damun ka rayuwar ubangiji ba haka take ba saboda rayuwar ubangiji rayuwa ce da suke da kamala wannan kasancewar sa mai rai kuma rayuwa da tana da kamala kaga wajibi ne zama mai ji don rayuwar da baya ji ya samu da kasa a rayuwarsa wajibi ne ya zama mai gani wajibi ne ya zama mai magana wajibi ne ya zama mai kaza mai kaza duk sojojin nan nashi kasancewarsa mai rayuwa rayuwa cikakkiya dole ne ya samar da waɗannan sifofi kaga ashe kalmar alhayyu ta kunso dukkan waɗannan sifofi wanda za su ba wa ubangiji kamala haka nan alqayyu ubangiji shi ne wanda yake tsaye da zatinsa min mustafa qayyumiyyatihi an yakuna ghaniyan an yastaghni an kulli shay wa yastaqiru ilayhi kulli shay yana daga cikin abin da sunan nan nashi na alqayyu mai tsaye da kansa abinda wannan suna zai kunsa ubangiji ya zama da baya bukatuwa zuwa ga kowa saboda haka kaga zai zama al'aziz ne zai zama alkadir ne ko saboda kasance baya bukatar kowa zai zama alhakim ne ya zama mai iko ne mai karfi ne mai hikima ne saboda da zarar ya ya zama da zai bukaci hikimar wani ko zai bukaci karfin wani ko zai bukaci izzar wani wanda kayyumiya din tashi tarin an gane ku ku kasance wata qayyum dole waɗannan sifofi duk gaba ɗaya za su yi karkashin kalmar alqayyum ta kunshe su gaba ɗaya sannan wannan kalma ta alqayyum har ila yau za ta sa dukkan mumuji ba za mu iya tsayi kowa ba zai iya tsayuwa da kafafuwansa ba sai ubangiji ya tallafa masa sai ubangiji ya tallafa masa to shi yasa waɗannan sunayen suke da tasiri wajen addu'a alhayyu alqayyum suke da tasiri domin duk abin da zai dame ka a rayuwa wani abin da zai kawo wa rayuwar cikas to ka nemi maganinsa a gurin wanda rayuwarsa ba ta da cikas shi da alhaji haka duk abin da zai takura maka a rayuwa duk wani wanda za ka je gunsa ka kai masa bukata shi ma rayuwar tasa tana iya zama mai matsala mai ma matsala ce to ka kai ta gurin wanda rayuwarsa rayuwa ce kamila babu maganar matsala ce to haka nan dukkan wani abin da zai rage ka ka ci kana buƙatar tallafi ka kai shi zuwa ga wanda baya buƙatar tallafin kowa shi ne alƙayi ka je buƙatar ka gaba ɗaya a gurin ka take ba ta a gurin kowa domin duk wani da za su kai masa shi ma yana buƙatar tallafin wani ba ku wani a duniya wanda yake tsaye da ƙafafuwansa ba buƙatar tallafin kowa babu shi kowa mai Allah zai bashi ka kaddara me kake san za a bashi ya ji cewa ba a bukatar yan aiki ba a bukatar direba ba akwai abin da za a bashi ko me za a bashi ya bukatar tallafin wani da zai wayi gari gidansa babu masu shara ba gidan ba zai nemi ba ba ne gudu ka ga ba zai iya maganin wannan matsalar ba mun dole ko dai ko ba shi ne da shara ba ne wanke wanke ne girki ne abin da kaga abuwa ba zai yi ba to ubangiji shi ne da yake tsaye da zatinsa to da zarar ka roƙi Allah da waɗannan sunayen guda biyu ka mayar da matsalar ka zuwa ga wanda baya da wata matsala da mata to shi yasa ibnu taymiya yake cewa waɗannan sunayen wannan sunan al-hayy al-qayyum yajma'u asla ma'ani al-asma ya kunshi tushen ma'anonin duk sunaye da sifofi na ubangiji kama qad busiqa hadha fi ghairi hadha al-mawdi kamar da ayoyin wannan magana a wasu gurare daban ba maganar da za a yi a nan ba kenan inda ibnu taymiya قاعدة في المحبة أتكلم لك لتاف الجامع المسائل يا تقوى من مدنة ابن ابن القيم يا أوكوك لك وجلسة أتكلم زاد المعاد أتكلم مداوي الفوائد ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا اجتهد في الدعاء وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم yake faɗar wannan sunaye idan ya kai matuƙa wajen addu'a kamar yadda cikin hadisin tarbiyyar yasan anas annabi sallallahu alaihi wasallam idan karamahu amrun قال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث بس هذا الامر يا يا يا يا يا النبي صلى الله عليه وسلم انا قاتل لي ندعوا ندعوا ندعوا to ya kan yi irin wannan addu'a ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir ya hayyu ya qayyum ya kan roki Allah da waɗannan sunaye ainihin al-hayyu al-qayyum shi yasa wasu suke cewa waɗannan sunaye su ne ismullahi al-azam to ci gaba
فإذا سئل المسؤول بشيء والباء للسبب سئل بسبب يقتضي وجود المسؤول فإذا قال أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السماوات والأرض كان كونه محمودا منانا بديع السماوات والأرض يقتضي أن يمن على عبده السائل وكونه محمودا هو يوجب أن يفعل ما يحمد عليه ما يحمد عليه وحمد العبد له سبب إجابة دعائه ولهذا أمر المصلي أمر المصلي أن يقول سمع الله لمن حمده أي استجاب الله دعاء من حمده فالسماع هنا بمعنى الإجابة والقبول كقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا لا يسمع أي لا يستجاب ومنه قول الخليل في آخر دعائه إن ربي لسميع الدعاء ومنه قوله تعالى وفيكم سماعون لهم وقوله ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك أي يقبلون الكذب ويقبلون من قوم آخرين لم يأتوك أي لم يأتك أولئك الأقوام ولهذا أمر المصلي أن يدعو بعد حمد الله بعد تشهد المتضمن الثناء على الله سبحانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه يصلي ويدعو ولم يحمد ربه ولم يصلي على نبيه فقال عجل هذا ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليدعو بعد وليدعو, وليدعو بعد بما بعد بما شاء أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وقال عبد الله بن مسعود كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم و... نعم كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه فلما جلست بدأت, بدأت بالثناء على الله ثم بالصلاة على نبيه ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتعطى رواه الترمذي وحسنه فلفظ السمع يراد به إدراك السمع صوتي ويراد به معرفة المعنى مع ذلك ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ثم قال ولو أسمعهم على هذه الحال التي هم عليها لم يقبلوا الحق ثم لتولوا وهم معرضون فذمهم لأنهم لا يفهمون القرآن ولو فهموه ولم يعملوا به ولم لم يعملوا به
ابن تيمية رحمه الله فإذا سئل المسؤول بشيء إذا أكل أبوه بشيء دوام أبو كروك ألا ده كفن شيء ورثة من أفوى كروك إيش أفوى كروك إيش غافرة ده زمن شيء ورثة من غافرة ko ka roƙe shi arziki da zaman to wata mai arziki su ilal mas'ul bi shay'in wal ba'u sabab anan ba ta sabab ce ba ba'u ta ba su ila bi sababin yastadiru min al mas'ul ka roƙe shi ne da wani sababi wanda wannan sababin yana hukunta samuwar abin da ka roƙa ka roƙe shi da sunansa ne ka roƙe shi afwa da sunansa mai afwa wannan suna nashi mai afwa yana hukunta samar da da afwa ka roƙe shi arziki da sunanta mai arziki arrazzaq wannan sura na shi yana hukunta samar da da arziki ko da ka roƙe shi da wani abin da wannan abin yana hukunta samuwar samuwar abin da ka roƙa an gane ko lokacin da ce as'aluka bi anna lakal hamda anta allahu al-mannan badi'us samawati wal ard addu'ar da ta gabata addu'a ce ta zo a hadisi ina roƙonka da zaman ka kai ka fi kowa cancantar yabo da kirari kai ne Allah almannan kai ne mai kyauta da bi'u samawati wal ard kai ne wanda ya kirkira halittar sammai da ƙasa kana kaunuhu mahmudan mannanan da bi'a samawati wal ard yaktadi an yamunda ala abdihi sai kasancewarka wanda ake gobe masa ake masa kirari ake yabonsa wanda yake bayarwa wanda ya kirkiri sammai da ƙasa wannan abin da ya zamanto wasu da waɗannan sifofi suna hukunta ya yi wa bayan nan nashi mai roƙo baiwar abin da ya roƙa wa kaunahu mahmudan huwa yujibu an yaf'ala ma yasmadu alayhi kasancewar Allah wanda ake gode masa ake masa kirari ake yabansa wannan yana wajabta Allah madaukakin sarki ya zamo mai wannan sifan ba a kawar da waɗannan sifofi daga ubangiji ubangiji bai zama wanda ake gode masa ba sai dan kasancewarsa yana yin abubuwan da za a gode masa saboda haka ne kake roƙonsa da wannan sifa ya ubangiji kai ne ake godewa kamar kana ta yi ma ka yi abin da zan gode wa hamdul abdu lahu sababu ijabati du'a'i godiyar da zawa zai wa ubangiji dalili ne da zai sa ubangiji kuma ya ansa masa addu'arsa wani hada umar musalli saboda haka ne aka umarci mai sallah ya ce sami Allahu liman hamida sami Allahu liman hamida ana Allah ya ji ya karba addu'ar wanda ya gode masa ya ji ya karba domin kalmar sama'u kamar da ibnu taymiya yake ka karba abin ka yadda da abin ka yi aiki da abin shi ma ana kiran shi sama an gane ko saboda kalmar sama din ta zo alqur'ani da waɗannan ma'anonin duka مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء لا يسمع أي لا يفهم ba wai baya jin sautin bane dabbobi ne mutum yake tare da su yana ta kiran su ko yana buga musu wata ƙararrawa suna jin karar kaga anan as-sam'u laysa ma'anahu idraki as-sawt ma'anahu fahm fahm as-sawt fahimtar sautin shi ake nufi da as-sam'u anan Allah ya ta يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون kaga kalmar sam'u ta zo sau uku to ka tsaya ka bi ta za ga ma'anonin daban-daban Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un alam bi ma'ana eh ana kuna jin abin da yake faɗa muku yana ga muku abin da kuna ji ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون eh ana kana nufin kada ku zama wanda kuke min ji ma'ana mun gane wahum la yasma'un amma ba su ji ba ma'ana sun ji amma ba su karba ba an gane ku sun ji sun gane amma ba su karba ba wahum la yasma'un ba sa ji ma'ana ba sa ji su karba ba wai ba sa ji su gane sun ji sun gane walau alima Allahu fihim khairan la asma'uhum ولو أسمعهم لتولوهم معرض ليه ولو علم الله فيهم خيرا لأفهمهم ولو أسمعهم ولو أفهمهم لتولوهم معرضون معناه بذا في أي كيد أبن الله سكة جبا to shi da Allah ibnu taymiya ana yake nuna mana cewa kalmar sami'a tana zuwa da wannan ma'anoni sami Allah liman hamidahu ay istajaba Allah du'a man hamidahu Allah ya karba addu'ar wanda ya gode masa fasama'u huna bi ma'ana al-ijaba anan kalmar as-sama'u tana nufin karbawa wal qabul da karba da yadda ka kaulihi ta'ala a'udhu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'a'in la yusma' ina neman Allah ka tsare ni daga ilimin da ba zai yi amfani ba da zuciyar da ba za ta eh to kauli sallallahu alaihi wasallam ya nace aha to fitar baki ne a'udhu bika min ilmin la yanfa ina neman tsarin ka ya ubangiji daga ilimin da ba zai yi amfani ba wa min qalbin la yakhsha da zuciyar da ba za ta risina ba ba za ta kaskantar da kai ga Allah ba wa min nafsin la tashba da ran da ba za ta koshi ba wa min du'a'i la yusma da addu'ar da ba za a saurare ta ba ba za a saurare ta ba Allah ba zai ji ba a'a ba za a karba ba saboda kaga la yusma ay la yustaja ay la yustaja wa minhu qawlul khalil fi akhir du'a'ihi karshen addu'ar annabi Ibrahim yace inna inna rabbi latami'u du'a latami'u du'a yana nufin yana nufin la mujibu du'a ubangiji na ne ansa addu'a ne kaga zai amfani da kalmar sami'u haka nan Allah ke cewa fikum samma'una lahu daga cikin ku akwai masu sauraron su su karba abin da suke faɗa cikin ku akwai masu sauraron kafirai makiyan ku kuma su yadda da abin shine ma'ana samma'una din wa min allazina hadu samma'una lil kadhib cikin ku akwai masu sauraron ƙarya su karbi ƙaryar samma'una li qaumin akhir masu karba daga wasu mutane daban lam ya'tuka wanda har yanzu ba zo maka ba ay yaqbaluna al kadhiba wa yaqbaluna min qaumin akharin lam ya'tuka suna karɓar ƙarya kaga Allah ya amfani da kalmar samma'una bi ma'ana alkabul suna karɓar ƙarya sannan suna karɓa daga wasu mutanen da ba su zo gari ka ba lam ya atika ulaikal aqwam da wannan mutane ba su zo ba wa li hada amara musalli saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mai sallah an yad'u ba'da hamdillah ba'da at-tashahhud al-mutadammil as-sana'a 'ala Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni ga mai sallah ya roki Allah bayan yayi masa kirari bayan tahiya wacce ta kunshi wa Allah madaukakin sarki kirari sai kuma ya addu'a a baya dan annabi ya ce bayan ka gama tahiyya thumma li yatakhayyar min ad-du'a ajaba aw thumma li yatakhayyar min ad-du'a ma sha'a bayan ka gama tahiyya ka roki ka zabi addu'ar da take baka sha'awa ko abin da kake so sai ka roka bayan tahiyya kaga bayan ka yabi ubangiji sai ka yi addu'ar ka bayan yaban ka ce ubangiji kai ka cancanci ka za ka cancanci ka to ya ubangiji ga bukatuna ni ma a yi mu shi da abin wannan ya aka yake nunawa wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam liman ra'ahu yusalli wa yad'u wa lam yahmad rabbahu wa lam yusalli ala nabiyhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana sallah yana addu'a amma ba tare da yayi shimfiɗa da godiya ga ubangiji ba yayin da yake addu'a bai yi shimfiɗa ta hanyar yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba sai manzo Allah ya ce ajjala hada wanda yayi gaggawa ya fara shimfiɗa da yi wa Allah kirari ya fara shimfiɗa da yaban manzo sallallahu alaihi wasallam ta hanyar yi masa salati to wannan shimfiɗa ita za ta taimaka Allah ya karɓi addu'arsa don haka ake so ka gabatar da wannan salati din da wannan yabo da ga ubangiji din kafin kai addu'a thumma da'ahu sai manzo Allah ya kirawo mutumin da yaje yana addu'a ba tare da ya yabi ubangiji ba ba tare da yayi salati ba manzo Allah ya ce da shi idan salla ahadukum idan ɗayan ku yana zai yi addu'a falyabda' bihamdillahi wassana'i alaihi to ya fara da godewa Allah ya fara da yaban ubangiji wal yusalli ala nabi ya kuma yi wa manzo Allah salati wal yada wal yad'u ba'du bima sha'a wal yad'u ba'du bima sha'a bayan haka kuma sai ya roki abin da yake so idza salla ahadukum ma'anahu idza da'a ahadukum ba wai sallah ba idan ɗayan ku zai yi addu'a to ya fara ta hanyar da godewa Allah da yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar yi masa salati sannan kuma wal yad'u ba'du sannan daga baya kuma sai ya addu'a bi ma sha'a da abin da yake so akhrajahu abu dawud wa tirmidhi wa sahahu wa qala abdullah ibn mas'ud abdullah dan mas'ud yana cewa cikin wani hadisi da imamu tirmidhi ya rawaito kuntu usalli na zama ina sallah wa nabi sallallahu alaihi wasallam abu bakar wa umar ma'ahu ina cikin sallah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga abubakar ga umar tare da shi فلما جلست yayin da dai zaman tahiya bada'tu bis sana'i ala Allah na fara yi wa Allah abin nan yabo sun bis salati ala nabi to kamar yayi tahiya sannan yayi salati a cikin tahiya sun da auti da nasi sannan na roki na yi wa kaina addu'a fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sal tu'ta roki a baka ma'ana ka cancanci ka yi roko a baka saboda ka yi shimfiɗa da abin da ya kamata ka yi shimfiɗa da shi rawahu tirmidhi wa hasan hadisi ne kyakkyawa tirmidhi ya rawaito shi fa lafzu sam'i yuradu bihi idraku sauti anan da yake ƙara warware maka waccan magana da ya fara ta a baya wato kalmar as-sam'u ana nufin riskar sauti da ita ana nufin riskar sauti wa yuradu bihi ma'rifatul ma'na ma'a zalika sannan kuma akan yi nufi fahimtar ma'ana tare da riskar sautin wa yuradu bihi al-qabul والاستجابة مع الفهم سنكما أكن نفي كربا da yarda da abin da kaji tare da fahimta Allah ya ta walau alim Allah fihim khairan la asma'ahum thumma qala walau asma'ahum ala hadhihi al-hal allati hum 'alayha lam yaqbalu al-haq to da Allah ya so alkhairi tare da su da ya fahimtar da su sun fahimci gaskiya sannan yace da ya fahimtar da su ma akan halin nan da suke na taurin kai da izgili da da kekashewa da turjiya ba za su karba ba lam yaqbalu al-haq ba za su karbi gaskiya ba thumma la tawallaw hum murid sannan da sun ba da baya suna masu bijirewa fa dhammahum bi annahum la yafhamuna al-qur'an Allah ya zarge su ya soke su ya aibata su da cewa ba sa fahimtar qur'ani walau fahimuhu da sun fahimta suna fahimtar qur'ani lam ya'malu walau fahimuhu ko da ko za su fahimce shi lam ya'malu bihi ba za su yi aiki da shi ba ko da za su fahimta ba za su yi aiki da abinda suke suke suke abin nan suka fahimta ba a nan ibnu taymiya yana nuna mana cewa yana da kyau ga wanda zai yi addu'a wannan duk istidraji ne wannan bayanan da yayi duk ya yi su ne a bayan fage ba suna cikin abin da yake tattauna ba abin da yake gaya mana shine in za ka yi addu'a ka roki Allah da abin da zai sa yake da alaka ko yayi ka roki Allah da abin da yake da alaka da abin da zaka roka za ka roƙi Allah arziki ka roƙe shi da kasancewarsa mai bada arziki za ka roƙi Allah afuwa ka roƙe shi da kasancewarsa mai afuwa kai wannan shimfiɗa din yana da kyau to wannan ya za ibn taymiya kuma ya shiga bayanin ma'anar kalmar as-sama wanda baya daga cikin samimin abin da yake mana magana akai to amma ibn taymiya yana da irin wannan ɗabi'a din mutum ne wanda yake shakundum ne a ilimi wani lokaci in ya in ya saki linzami sai ga ya saki ya ya saki layin da yake magana akai ya shiga wani abu kuma sai an dade sannan kuma sai ya dawo da kai kan layi yace to duk wannan bayanin da nayi ba nan ne mahallin sa ba to duk wannan yar abin nan ala kore ne yake baka amma ba nan da ya gurin gurin bayanin to irin wannan da ya mana anan to zai koma kuma kan gabar maganarsa insha Allah ta ka roƙi Allah ko ka roƙi wani Allah sai mu dakata anan sai zuwa sati na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan yana cewa wace addu'a mutum yake idan ya mafarki mara kyau abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nemi tsarin Allah ya nemi tsarin Allah sannan kuma ya sake kwanciya bangaren da yake kwanciya sai ya sake bangare abinda kawai aka ce ai ba wata addu'a ce aka ce ai doguwa ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim sau uku ma ya faɗa ya tofa a wannan bangaren sai ya sake kuma kwanciya sannan ya ce ka iya cewa ya ya razzaqu arzuqni almal halal malan halalan tayyiban kwarai da gaske zaka iya faɗa amma kai baka rubuta yadda ya kamata ka ka faɗa din ba yadda ka rubuta din na dai gane haka kake so ka ce ka yi cewa arzuqni malan halalan tayyiban wanda yana da domin akwai arzik kalma arzik tana da ma'ana biyu arzik tana nufin abin da ya zo ka samu wanda jikinka yake bukata na ka ci ka sha wannan sunan shi rizq haka nan abinda kuma Allah ya baka na halal shi ma sunan shi rizq an gane ko saboda ba duk sanda kalmar rizq ta zo take nuna halal ba ba duk sanda rizq kalmar rizq ta zo take nuna halal ba amma tana zuwa da wannan ma'ana din tana zuwa da ma'anoni biyu ibnu taymiya ya yi bayanin wannan cewa ma razaqnahum yunfiqun abinda muka azurta su inda muka ba su na halal suna ciyarwa su ma suna ba mu wasu shin mala ya halatta idan zaka zan saka wani ya yi min addu'a in ce a gaya wa Allah ko a faɗa masa ko za a gaya wa Allah kalmar da kalma ce da ake amfani da ita amma ni ina jin ba ladabi a ciki ba ladabi gaskiya za a gaya wa Allah kamar wani can da bai san me yake faruwa ba ce za a roƙar maka Allah ka roƙi Allah wanda bai fi ladabi ba duk kalmomin da wato suke ɗauke da ladabi kai daga jin su zaka ji hankalinka ya kwanta kalmomin da ba su da ladabi kana jin su zaka ji cewa akwai akwai wasa a ciki babu gaske a ciki to Hausa tana da irin wannan yanzu mutumin da zai je ce kai kira min ubanka da wanda zai ce kira min mahaifinka kai duk ma'ana ɗaya ce amma kuma akwai bambanci ko wanda zai ce kiramun mahaifinka akwai darasitawa akwai girmamawa sama da wanda zai ce kiramun kaza saboda haka ubangiji shi yafi kowa yafi kowa cancantar ai masa ladabi irin waɗannan kalmomi ba su dace ba yace wannan wannan kuma yake cewa menene hukuncin wanda lokacin sallah ya ritsa da shi alhali yana cikin jirgin sama sai ya yi sallah a nan cikin jirgin sama din a kan kujeran da yake zai iya yin sallah da can malamai sun yi magana a kan sallah a cikin jirgin ruwa da ya zo a hadisi sallah a cikin jirgin ruwa malamai suka ce ya halatta domin jirgin ruwa yana yana haɗe da ƙasa ruwa ya haɗa jirgin ruwan da ƙasa saboda haka ya halatta a yi sallah to idan mutum yana yawo a cikin iska fa a lokacin ba jirgin ruwa a ba jirgin sama nake so ce lokacin ba jirgin sama da haka kaga littafin fiƙi ba za su yi maganar jirgin sama ba amma sai ki to idan kuma a cikin iska yake yake cewa a ba zai yi ba saboda ba abin da ya hada shi da kasa a mutanen a hanafiya su suka kawo wannan matsala don sun fi kowa wato hararo wasu abubuwan da basu faru ba su yi ta kokarin neman musu hukunci duk da babu sun fi kowa yin wannan fardul masail sai suka kawo magana mutum ya sallah akan lilo kaga lilo ya rabu da kasa shi ko ba eh sallah akan lilo zai yi to wasu suka ce a ba zai yi saboda akwai abin da ya raba shi ya rabu da ƙasa sai su kuma suka ce a zai yi saboda iska ta hada ta hada wato ƙasar dalila akwai iska tsakanin saboda haka akwai wani abu da ya sadar da su to kaga yanzu da jirgin sama ya fito kaga matsalar ta fito karara na can wa yake tunanin ma mutum zai hauli da ya sallah amma dai su kawo abu kuma gashi ya yi amfani ba haka sun yi ta kirkiro wasu matsaloli wanda da ba su wanda ba a zaton za su faru akwai dan da suke mutum da ya yi sallah yana dauke da da da da salka ta tarihi misali suna kawo salka ce ko wani abu aka cika da rihi na dan adam an gane abin da nake nufi rihi ko ko sai an faɗa ƙarara to wai mutum yana ɗauke da wannan ko ya goyo shi a baya sai aka zo sallah sai ya sallah da shi a baya wai ya sallarsa to a lokacin wa ake fitar haka za ta faru wani amma yanzu kaga ana samun wanda suke irin yoyon dan a sa musu abin abin da fitsari yake shiga ko wani dan kucin zai zama koyi shi yana tare da su kaga sai daidai da wanda ya dafan tarihi din to za ka suna bincike irin wasu mas'aloli wanda a da ba su kuma ba a zaton wani zai yi to sai kuma zamani sai zo da wasu abubuwa da suka yi kama da da wannan duk da sun wuce gona da iri gaskiya akwai abubuwan da da suka kawo wanda ba zai taɓa yiwa ba kawai amma hankalinsu dai to wani lokaci idan ilimin yayi yawa komai aka ga an taɓo sai kuma a shiga taɓo wasu abubuwan da ba za su taɓo ba aka ce idan aka zo aka yi sallah alhalin babu ka'aba wato ka'aba ta tashi daga inda take ta sake guri ya sallan mutane ta yi ko bata yi ba shi ginin ake fuskanta ko ko muhallin ake fuskanta in ginin ake fuskanta kenan bata yi ba in ko muhallin ake fuskanta kenan ta yi haka sallan ta wani abu ne duk da wasu daga ba sufa sun ce zai yiwu tunda ka'aba nan takan yawo ta je ta zagaye wasu waje sai an aka yi rashin dace ta tafi ta yi dawafi ga wani wali aka zo aka yi aka yi aka yi ko a ce idan idan mai hukuncin da kifi zai fito ya yi wa mutane limanci kifi kifi wannan shi kifi to sun fallanta wani abin an samu wasu abubuwa da suke kama da shi amma ana ba ba a samu abin da ya kama da wannan ba saboda haka ana yin sallah a jirgin a jirgin a jirgin sama kuma ko ina ya kalla za ka yi sallah kamar wanda yake cikin rintsin yaki idan yaki ya rintsa bi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku yi sallah a duk yanayin da kuke kuna kalla alƙula ku ba ku kalla alƙula saboda a lokacin kalla alƙula ba zai yiwu ba a yaki ya rinca bi amma ba za a bar sallah ba to haka kana cikin jirgin sama da za a kace a sauka a dakata za ku yi sallah ko musulmi ne a tsaya ku yi sallah ba zai yiwu ba za ka dole kai sallah a yanayin da kake ba za ka ce za ka bar sallah ba idan har za jirgin zai sauka yanzu kamar misali ka shiga jirgi da azhar zai sauka la'asar ka iya jinkirta da kai matafi ne ka hada azhar din da la'asar kai bayan ya sauka wannan bi ne ko kuma ka gabatar da sallar gaba ɗaya ka hada su ka je iya ka hada su kai ka shiga jirgi yayi sai mace mai haila tana iya ɗaukan wani bangare daga cikin alkur'ani kamar izufi goma ko ashirin ko sama da haka ga mace da take zuwa neman ilimi ɗaukar alkur'ani ga matan da take da haila malamai sun sabani wasu sun haramta wanda su ne jumhurin malamai amma wasu na ganin ba hujja karara da ta ce haramun na an yarda cewa an fi son mutum ya ɗauki alkur'ani yana cikin kamalar tsarki wannan istahabbi ne ba wajibi bane in ya samu to haka aka fi so wanda sun zai fi samun dada sama da a ce ya dauke shi ba yana cikin halin tsarki ba to amma kuma wannan ba shi yake nuna haramcin dan ya dauka baya da tsarkin ba wannan ra'ayi ne na wasu malamai kamar ibnu hazm su suna bayan wannan ra'ayi wasu kuma suka ce a'a dole ne sai yayi tsarki dole ne ya tsarki don annabi sallallahu alaihi Allah ya ce la masu ila mutahharun duk da ayar mutahharun ta ce ba ba mutatashirin ba akwai bambanci tsakanin mutahharun waɗanda aka tsarkake da kuma mutatahirin waɗanda suka yi tsarki mutaharuna ba su suka tsarkake kansu ba kaga kaga kenan ba tsarki ake nufi na kari ba da tsarki ake nufi na kari mutatahirin za a ce inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu almutatahirin wannan shine tsarkin da zaka yi da kanka mutaharuna kuma waɗanda za a tsarkake su abin nan malamai suka ce ana nufin mala'iku anan ana nufin mala'ika jibril da zai dauko alqur'ani ya kawo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa kuma aya ta sai la yamassuhu khabar ne ba ba ba nahi ba nahi ba nahi bane ba hali bane labari ne babu mai shafarsa sai masu tsarki ma'ana babu mai isa lawul mahfuz ya dauko wani abu da alqur'ani sai mala'ika inda hali ne ta za la yamsasu haka haka larabcin ya kamata ya zama inda hali ne to ala ayi hal wasu kuma malaman suka shiga tsakiya suka ce to ba za a hana duka ba tunda wala Allah neman ilimi take kamar yadda mai tambaya ya faɗa in an ce an hana ta sai lokacin da ta ta yi wanka wasu hailas tana ɗaukar lokaci mai tsawo ta kwana goma tana yi a kwana goma nan gaba ɗaya ta daina karanta alkur'ani ko ta daina tafiya karatu ta ce to ta sa safa a hannunta ta sa safa za ta iya ɗauka da safa ala ayyata hal wala duk ijtihadi ne na malamai dan babu nafsi karara da ya hana din a ɗauka ibnu hazm yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci aisha ta je ta dauko masa tabarma tabarma a cikin masallaci ira cikin sahih bukhari sai ta ce ya rasulullahi haila nake manzo Allah ce haila tuki lai takfiya bi haila ki ba a hannun ki take ba saboda ka zaki je ka dauko mu abin shimfiɗa sallah in sallah ai haila ba a hannun ki take ba sai to kaga annabi ya ce haila ba a hannun take ba ashe kenan dan ta dauka tana haila ba ba ta dauka ta dauki abin da haila a jikin hannunta ba haka annabi ya ce wa aisha haila tuki lai takfiya liki to sai kuma wanda da yake cewa shin akwai wata addu'a da ake a farkon shekara sabuwar shekara to ai kaga ita sabuwar shekara ma an fara yin wannan ne bayan manzo Allah ya bar duniya kaga kai nan ba za a samu wata addu'a ba dai kana neman addu'a daga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ita sabuwar shekara ba lokacin sai da Umar bane ba ya ce rarin ya kamata a yi amfani da hijira wajen lissafi an ba ta tattaunawa da me za a yi amfani da hijira ko da wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ko da wasu dai suka cewa ai babu wani abu da yake ya fito fili karara mai girma a cikin tarihi kamar hijira to a yi amfani da hijira don kowa ya ta kawo ra'ayi wasu ce a yi amfani da yakin badar wasu ce kaza sai aka ce to a zaɓi hijira a dinga lissafi da ita don da babu lissafi sai a ce za baka bashi za ka biya ni a watan sha'aban amma na wata shekara babu lissafin shekara saboda haka sai sha'aban ya zo mai biyan bashi ya ce shi shi bai fahimci wannan sha'aban din ba ya fahimci to ana ta kawo ne to ina umar yana ta ganin irin rikice rikice irin wannan saboda kun ana ta kara gaba ana ta samun kuma masu rinto to sai sai na umar yake to a samu lissafin shi in an ce sha'aban a ce na shekarar kaza kaga ba maganar kuma ya zo ya ce ba wannan sha'aban din ba shi ce sha'aban din to shi ne a tara manyan mutane aka yi ta tattaunawa wasu a ɗauko wannan wasu a ɗauko ma na farisawa wasu a ɗauko ƙarshe aka ce a ɗau hijira to wajen hijira ɗin ba aka yi ta saɓani to da wannan wata za a fara wasu a fara da rabiul awwal shi ne watan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aka yi kuma a ciki aka yi hijira a ciki ya hijira to a fara da rabiul awwal zama shine watan daya a shi kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallama maganar watan daya duk daga baya ne duk aka samu fa watan ɗaya watan biyu har ka zo ka ce a ko wata addu'a kuma in muharram sabuwar shekara muharram take fara wannan ba abu ne na lissafi an gane ko bukata da maslaha ta sa aka samar da wannan to kuma har wasu suka mai da shi kuma biki har wani ya zama kuma har har wani maulidi ake masa shi ba har da wani abin nan har wasu sun tsaice rikice rikice akan wannan saboda ka ba ba maganar wata addu'a wannan yake a gaya masa معنى روانا حديثا عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه ويمشي على الارض وما عليه خطيئه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bala'i ba zai gushe tare da bawa ba to Allah ya tajarraba bawan sa da bala'i iri iri daga wannan sai wannan daga ya fita daga wannan matsala sai ya auka wata daga ya fita haka Allah yake jarraba wasu daga cikin bayansa ba dan yayi wa Allah wani abu ba ba dan ya zo ya fi kowa laifi ba haka Allah ya so ya jarrabe shi shi kuma duk ya fitar ga wannan matsalar sai ya fada da ya fitar da matsalar kasuwa sai ya fada matsalar iyali da ya fitar matsalar iyali ya fada matsalar yaya haka dai to wannan matsalolin kuma da yake fada Allah yana takankare masa laifukan sa ana takankare masa laifukan sa har a waye gari ba da laifi ko daya to shi ne abin da hadisi yake cewa هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه